والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana yau litinin 28 ga watan rabi'in thani shekara 1000 447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mun sake haɗuwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambai cikin garin azar da jihar Bauchi, inda muke darasi a wannan littafi na adda'uwar dawa na Allah matul ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. muna cikin wani fasali da malin ya ce shuruɗu raja'il abdi li rabbihi sharuɗa wanda su ne ake so bawa ya cika wajen kyakkyawan fata da zai a wajen ubangijinsa ya ambaci daga ciki irin waɗannan sharuɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ɓangare biyu ga masu aikin alkhairi ɓangare guda suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala suna yin kyawawan ayyuka kuma da kyawawan ayyukan ne suke yin fata yayin da Allah ta'ala ya ambace su innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah kyawawan ayyuka a nan ne ake samun arwaja a ɓangare guda kuma hadisin ummul mu'mini na aisha ya bayyana fashin baki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dangane da ayoyin da suka zo cikin suratul mu'minun da Allah ya ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون cewa waɗannan waɗanda suke tsoron Ubangijinsu in suna bautarsa suna masu rusunawa, waɗanda kuma game da ayoyin Ubangiji suna imani, waɗanda kuma ba sa shirka da Ubangijinsu, waɗanda suke aikata ayyuka alhali zukatansu na cikin firgici sun san za su koma zuwa ga Ubangijinsu, Allah ta'ala ya ce, Ula'ika yusar'una fil khairati, waɗannan su ne suke hanzari, suke gaugawa, suke rigaggeniya zuwa ga ayyukan alheri. Fashin bakin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dangane da wannan aya yayin da ummul mu'minin ta tambaye shi, ya manzan Allah su ne waɗanda suke zina suna shan giya waɗanda suke sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba su ake nufi ba wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila waɗanda suke bada abin da suke badawa ma'ana suna aikata aikin da suke yi alhali zuciyarsu na tsoro dan sun san wajen ubangiji za su koma annabi ya ce yake yas siddiq ana nufin waɗanda suke azumi ne suna sallah suna sadaka amma kuma lokacin da suke wannan bautar Allah suna tsoro cewa karfa wannan ibadar tasu ba a karba ba saboda sun san za su koma zuwa ga ubangijinsu kar su koma a tutar babu to kaga kenan waɗannan ɓangarori biyu shine ibn al-qayyim yake nuna cewa ashe shi bawa da yake da raja'i a wajen ubangiji ɓangare na ɗaya yana bautar Ubangiji sai yana fata na samun rahamar Allah ne da kyawawan ayyuka su ne ya rike a matsayin wasila su ne ya rike sabubba ashe ɗaya daga cikin sharuɗa na raja'i na fatan samun abu mai kyau a wajen Allah shine a riƙi kyawawan ayyuka a ƙarƙashinsa ake yin fata ɓangare na biyu kada kuma dan ana kyawawan ayyuka a bugi kirji cewa mu fa mun isa mu fa mun kai ana ga kaman sai Allah ya yi a'a bawa yana bauta mu ubangiji da kyawawan ayyukan da Allah ya umarni a lokacin kuma yana mai fargaba yana tsoro domin ba a tilas ma ubangiji yana tsoron cewa kada fa aikin nan nasa ba a karɓa ba to wannan tsoron zai sa shi ya ƙara kyautata aiki zai sa shi ya ta yin fata kullum in yi aiki to zai dinga fata yana roƙon Allah ka karɓa kuma zai dinga waiwayawa cikin aikin nasa kar a samu halal kada a sami wani tasgaro inda ya ga cewa aikin bai cika ba to sai zai ƙoƙarin ƙara kyautata shi to wannan shine ake samun raja a ƙarƙashinsa ya ambaci cewa magabata su waɗannan abubuwa duka suka tara ma'ana suna aiki sannan kuma kullum cikin tsoro suke suna fargaban karfa ba a karɓa ba alhali ya ce mu kuma sai muka akkasa mu kuma muna sakaci ba ma yin aiki amma kuma hankalinmu a kwance gani muke kawai mu za mu shiga aljanna kai tsaye saboda mutum ya yi kalmar shahada kaga wannan yana daga cikin ruɗu ruɗakai irin wanda Ibn al-Qayyim ya ishara a baya ya kawo mana kwatance daga maganar Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda inda yake cewa wadittu anni sha'ratun fi jambi abdin mu'min ina ma da a ce ni silin gashi ne a jikin wani bawa mumini ni ba a ɗora min takalifi ba ni abu ne abu ne wanda ba a ɗora masa aiki ba, ɗan adam da aljani su aka ɗora wa aiki, su kuma za a yi wa jarabawa. Kaga fargaba, du da kyautata aiki da yake yi, du da shaida da aka masa, ƙur'ani ya masa shaida, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya masa shaida, amma du da haka baya makansa taskiya, bai samu kwanciyar hankali ba, yana tsoron gamuwa da Ubangiji. Malayin ci gaba da cewa wa zukira anhu an ambata har ilau daga abubakar siddiq annahu kana yumsiku lisanahu wa yaqul yakan kama harcensa ya haka kama harcensa kana sai ya ce hadha alladhi awradani almawarida wannan wannan shine ya gangarar da ni magangara da yawa wannan shi ya jefa ni a cikin wajaje mai yawa ma'ana yana tsoron cewa harcensa ya sabbaba masa aikata laifuka tare da cewa mutanen nan taka tsantsan suke cikin kalamin da za su faɗa kullum suna ɗanyantar da harcensu ne da faɗan alkhairi da kyakkyawan kalamai da abin da ya kama da haka amma kullum cikin fargaba suke kaga wannan yana nuna alama ne na tsoron Allah ga waɗanda suke muminai wa kana yabki kathira abubakar siddiq ya kasance yana yawaita kuka wa ya ƙulu har ma yakan gaya wa mutane ya ce ubku ku riƙa kuka fa in lam tabku fa tabaku in har ba ku yi kuka ba ku sa kanku kukan in ma kukan bai zo muku ba tabaku ma'ana ku kallafa wa kanku kukan ku dinga tunanin da zai tsoratar da ku sai kun yi kuka saboda baka da aminci dangane da abin da yake na kiyama sai lokacin da ka tsaya kaga ka tsallaka annabawan Allah manzanni fargaba suke a mawqiful qiyama idan an ce su je su yi ceto su ma cewa suke cewa nafsi nafsi kaina kaina yau ta kaina nake yi ni ma yaya zan kare to ina kuma ga wanda yake karabici sauran al'umma gama gari ballantana mu a irin wannan zamani namu wajibi ne a zamanto ana taka tsantsan ana fargaba dangane da abin da zai biyo baya in an samu a makoma. Wa kana idza qama ila salati ka annahu udun min khashyatillah. An rawaito cewa Abubakar Siddiq in ya miƙe zuwa ga sallah sai ka gan shi tamkar wani itace ne saboda tsananin tsoron Allah motsi ma babba bai sanyi yana tsaye kyam kuma abubakar siddiq mutum ne mai yawan kuka idan yana sallah ya inganta cikin bukhari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jinyarsa ta ajali ummul mu'minin aisha take rawaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace muru ababakar falyusalli bin nas ku yi ma abubakar umarni ya yi wa mutane sallah ba zan samu damun fita ba sai umul mu'mini na aisha sai ta ce ya rasulallah ka san abubakar mutum ne wanda duk lokacin da ya tsaya zai yi sallah musamman a ce a matsayin da kake bai ganka ba mutum ne wanda zai dinga yawan kuka wato tana nufi a sanya wani yayi ba abubakar ba annabi da ya ci gaba da ambatawa kaga wannan hadisi shaida ne na cewa abubakar siddiq an san shi duk lokacin da yake sallah mutum ne mai yawan zubar da hawaye mai yawan fargaba kamar yadda da yawa daga cikin magabata haka suke to kaga mutane ne da suka kyautata aiki Allah ya musu alƙawarin aljanna da nassin Qur'ani ya umarci manzansa ya lifsafa wasu daga ciki guda goma har da abubakar da wasu ɗaiɗaiko akan su ‘yan aljanna ne amma tare da wannan suna da nuna fargaba ba su miƙe ƙafa sun amintu da abin da zai biyo baya ba don haka nan ne wajibi mu dinga koyi da su wa uke bi da'irin fa qallabahu thumma qal an taba zuwa ma abubakar da wani tsuntsu tsuntsu ne wanda yake an mataccen tsuntsu fa qallabahu sai ya jujjuya tsuntsun thumma qala sannan sai ya ce masu da min saidin ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح أبو بكر الصديق يمنا فهمت إيه كلام سني بوا يا رفع أما جنبا yace ba a yi farauta daga cikin abin da ake farauta ba wa ma quti'at min shajaratin ba a sare bishiya daga cikin bishayi ba illa bima buyi'at min at-tasbih sai a dalilin abin da aka tozarta na tasbihin Allah wato yana nuna tamkar dabbobi da suke mutuwa, bishiyoyi da tsirai da suke mutuwa, fari ya samu mutane da abin ne kama da haka, ba abin da ke sabbaba shi sai sakacin da mutane suke yi na ambaton Allah. Wato, ambaton Allah yakan sabbaba dabbobi su dinga mutuwa, tsirai su dinga mutuwa. To sai kawo shi da siga ibara na cewa farauta, ba a farauci abin farauta ba, ba a sare wata bishiya ba, face a dalilin tozartar da me, tozartar da tasbihin Allah. Falan mahtubira ƙala li Aisha, Abubakar Siddiq, ku duba Abubakar Siddiq, shi ne yake da bawa, sai ya sanya bawan yana kawo masa daga cikin abin da ya samu ya je sana'a, ya yi ma bawa kitaba kuma sai ya sanya masa zai dinga kawo masa abinci wanda zai dinga ci daga cikin sharaɗi na kitaba ɗin to kullum ya je ranumo zai kawo masa abinci mai sauƙi wanda aka saba gani wata rana sai ya kawo masa abinci wanda yake mai kyau sosai abubakar siddiq yunwa ta dame shi ya yi azumi sai ya karɓi wannan abincin sai ya ci sai dai ci abincin sai ya ce masa ina ka samu wannan abinci haka yau mai kyau haka sai ya ce masa ai da lokacin da ban musulunta ba in ji bawa ya ce da lokacin bai musulunta ba ya ce yakan yi bokanci kuma dama bokancin ma ba iyawa ya yi ba kawai damfara yake ba kyautata bokancin ya yi ba to ya yi ma wani bokanci bai biya shi ba kuma yanzu sai suka haɗu da mutumin ya shigo madina shine sai ya tuna wannan tsofan bashin sai ya biya shi Abubakar Siddiq sai hankalin sai tashi ya ce kuma ka kawo mini daga cikin wannan abincin sai ya dinga zara hannunsa a cikin makogoransa sai hannunsa ya tsunsa sai sun kai cikin makogoro sai saboda ka san duk lokacin da kai haka to zaka kakalo haraswa Abubakar Siddiq ya dinga yin haka yana haraswa sai ya haras ya haras sai ya sake zara ya tsassa sai ya haras ya haras har sai da ya zamanto ba wani abu a cikinsa kakati kawai yake yi miyau ne yake fita idanunsa ya canza iyalan gidansa hankalinsu ya tashi suka ce kana yai kaman zaka halaka kanka kai hakuri yace da raina zai fita in dai akwai sauran wannan abincin a jikina ba zan hakura ba gara raina ya fita tare da abincin to mutumin da ya kai irin wannan matsayi na kyankyani to shine ku ji abin da yake faɗa lokacin da ya zo zai rasu ya zo zai rasu tunda abubakar siddiq kafin rasuwarsa ya sanya sahabbai suka yi ittifaki ya yi ta'ayinin umar ibn khattab a yayin da suka wakkala ma shi abubakar ya zaɓa musu shugaba sai ya zaɓa musu umar ibn khattab aka yi umar mubaya'a saboda baya so a yi rigima bayan rasuwarsa akan shugabanci to a lokacin sai ya kira yarsa ummul mu'minin aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bunayya yace ya ke yata inni asabtu min malil muslimina hadha al-aba ni daga cikin dukiyar musulmi an kawo min wannan abaya ba yadda sahabbai ba su yi ba manya manyan sahabbai su Umar ibn Khattab su Uthman ibn Affan su Ali ibn Abi Talib su Abu Ubaida ibn al-Jarrah da makamantan su Sa'ad ibn Abi Waqqas mashawartansa ba yadda ba su yi ba a sanya masa ha abin nan albashi da za a dinga biyansa daga cikin baitul mal tunda yanzu hidimar shugabancin mutane yake yi baya samu yayi hidimar kasuwarsa yace faufau ba zai dai karbi komai ba yace wannan mas'uliyya ce nauyi ne wanda yake na wajibi ba zai karbi wani lada a kayansa ba to a ce ikin irin wannan wani lokaci idan aka ga yana da bukatan wani abu to sai su dauko a baitul mal sai a kawo masa to a irin wannan ne shine Abubakar Siddiq yace ya yata inni asabtu min malil muslimina hadha al-aba ni daga cikin dukiyar musulmi kin ga wannan abayar an bani ita wa hadha al-hilab da wannan kokon da ake tatsowa madara koko ne na musamman da ake yin sa wanda shi in an tatsi madara baya tsotse ta wanda aka koke shi mai kyau shi ne ake ce shi al-hilab ko hilab wanda ake tatsowa madara a cikinsa. Wa hadhal ab da kuma wannan bawan da aka kawo mini ya dinga min ɗawainiya a gida. To sai ya ce fa asri bihi ila ibn Khattab. Maza ina rasuwa ki hanzarta da su da wannan abayar da wannan kokon da ake tatsan madara da wannan bawan da aka kawo min ya dinga min hidima a gida. Hanzarta da su maza ki kai wa Umar ibn Khattab ya sa su a baitul mal. kuma wallahi bayan wannan sai ya ce akwai gona ta a waje kaza ya ce wannan gonar ta take waje kaza a kin santa ya ce eh ya ce to wannan gonar ita ma ki maida ma Umar ibn Khattab duk da wainiyar da aka man daga dukiyar musulmi wala Allah su ga wani lokaci babu abinci a gidanta su ce za su dauko daga baitul mal su kawo masa yana da haƙƙi fa kowa a cikin musulmi yana da haƙƙi to sai ya ce wannan gonar tawa a ɗauka a maida ta ita ma a bayar da ita Umar ibn Khattab ya sanya ta a baitul malin musulmi ta zamanto compensation na adadin abin da aka min na ɗawaine a baitul mal baya so ya tafi da komai kuma haƙƙi ne nasa to amma wannan mutum ne fa za mu ji irin kalamin kuma da yake faɗa wa kana idza qama ila salati a mun yi nan ko sun makala bayan da ya faɗi ina wajen ne waƙala kuma abubakar siddiq ya ce wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi shajara tu'kal wa tu'bad yace wallahi ni nayi fatan da a ce wannan bishiyar ni ne bishiyar ba ni din ni ne ba ma'ana da ni ne bishiyar nan tu'kalu za a dinga ciran jikinta ganyenta ana ci wa tu'bad ana sassakata a sare ta a je a faffaskara a yi abinci ko kuma a sassake ta a je a yi kaucinta a je a yi magani ya ce ni ina fatan na yi fatan dama a ce ni ne bishiyar nan yadda a kiyama dama ba za a neme ni ba balle a mun hisabi za a yi bishiya hisabi ne to shi abin da ya sa ya faɗa haka tsoron hisabin yake yi me zai je dawa in an tsaye da shi a gaban ubangiji ku duba fa rayuwar da ya yi ku duba alkawarin da Allah ya masa na aljanna kuma alkawarin baya tashi amma duk da haka hankalinsa bai kwanta ba in ba mutum in ba ganin sai a aljannar bai samu nutsuwa ba to don Allah mu kwatanta wannan da irin yadda rayuwar mu take shine abin da Ibn Qayyim al-Jawziy yake ambatawa shekara 700 da wani abu shi ma ya ambata yace mu mu din wancan zamanin to dan ma bai ga mu din wannan zamanin bane mu yanzu mu kwatanta mu din wannan zamanin Allah ka shirya da mu wa qala qatada qatada yake cewa balagani anna ababakrin qala labari ya riske ni cewa abubakar siddiq saboda qatada shi tabi'i ne cikin almajiran abdullahi ibn abbas yake cewa balagani labari ya riske ni anna ababakrin qala cewa abubakar siddiq ya ce wadittu anni khabaratun ta'kuluni dawab nayi fatan da a ce ni ciyawa ce shine khabara ganyen da yake fitowa kore ciyayi kenan na yi fatan da a ce ni ciyayi ne ta akuli ni dawa dabbobi zo su cinye ni kawai an wuce layi na yanzu idan Allah ya halicci ciyawa sai dabba ta cinye ta ba haya ina labarin ta ya wuce akwai wani littafi da aka mata rubutu cewa ciyawa kin fito a lokaci kaza kuma kin kada ta nan wajen iska ta kada ki ta nan da haka zaki ansa tambaya babu takalifi akan ta ma'ana shi abin da yake tsoron tsayuwa a gaban Allah shi yake tsorata shi tare da kyautata aiki fa da yayi babu salihin bawa mumini a wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar shine ya kai martaba na as-siddiq da waɗanda su ne ake fatan azan tare da su a kiyama su ne wanda Allah ya yi ni'ima a kansu wa man yuti'i Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين سنة متاكي نبي فا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سنة وأن الله الكوري جباي تيوا دون دي بي الله دمان زنسا زي تارا زي حتاشي da waɗanda ya ni'ima a kansu waye ni'ima a kansu irin waɗannan annabawan Allah da siddiƙai Abubakar Siddiq siddiqi ne na wannan al'umma annabi ya kira shi as-siddiq kamar yadda Allah ya kira Maryam mahaifiyar annabi isa siddiqa wa ummu siddiqatun kana ya'kulani ta'am amma ku ga yadda yake to haka da'iman ake so mumine ya zamanto bainal khawfi war raja haqiqatar raja yana kasancewa ne ma'al khawfi wa husnul amal abubakar kenan yace wa hadha umar ga kuma Umar ibn Khattab qara'a surata at-tur hatta idza balaga inna azab rabbika lawaqi' Umar ibn Khattab ne yake karanta surata at-tur wa tur wa kitabin mastur har sai da yaje shi aya ta bakwai inna azab rabbika lawaqi' saboda dukkan ayoyi guda shidan rantsuwa ne Allah ya jera rantsuwa Allah maɗaukaki ya yi da ayoyi guda shida, cikin ayoyi guda shidan nan don ya faɗi wannan kalami, shi ne jawabin ƙasmi, inna azaba rabbika lawaƙi. Kamar yadda ya jera rantsuwa guda takwas domin ya yi bayani a kayan wanda ya kyautata kansa wajen bin Allah a cikin suratul shams. Wa shamsi wa buhaha, wal kamar idza talaha, wa nafsin wannan hari wa ma jallaha ko idza jallaha wa nafsin wa ma sawaha wani ya karanta mun ko rikita ne wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa nafsin wa ma sawaha wani ya karanta ai rantsuwa guda takwas ne a ciki to ku kuka kirga mana wa shamsi aha wal qamar idza talaha wan nahar idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wannan bayani ne akan aya ta takwas rantsuwa takwas ne Allah ya rantsuwa takwas sai ya ce kad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya yi biyayya ga Allah bisa tauhidi kyakkyawan aiki ya rabauta rantsuwa takwas Allah ya akan ya nuna duk wanda ya bi Allah ya tsarkake zuciyarsa da tauhidi ya tsarkake ayyukansa yayi abin da Allah ta'ala yake so ya rabauta to ai wancan dadi aka faɗa wannan kuma azaba ce Allah ya rantsuwa bayan da ya rantsuwa sai ce inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce azabar ubangijinka za ta faru Allah ya rantsuwa cewa azabarsa za ta faru za ta afku lokacin da Umar ya zo nan fa baka washtadda buka'u yayi kuka sai da kukansa ya tsananta hatta marida ya kwanta a gida bashi da lafiya wa aduhu mutane suna zuwa gaida shi aya nawa zamu karanta ba a san an karanta ba kaga wannan shine karatu da ake yin sa bit tadabbur ana yi kana bibiyan ma'anar abin da kake faɗa kuma na kana halarto da ma'anar a cikin zuciya Allah taimake mu wajen tadabburi da Qur'ani da yazo nan wajen ne saboda tsorata da yayi Allah ya ce azabarsa sai ta faru sai ya razana ya dinga kuka sai da ya zama bashi da lafiya ana zuwa a gaishe shi wa qala libnihi wa huwa fil maut lokacin da yazo rasuwa Abu Lu'lu'at al-Majusi la'anahu Allah ya soke shi ya shiga cikin sahun gaba a matsayin musulmi ana sallah sallan asubahi Umar bin Khattab yayi sujuda sai ya fito sa masa banaci da ya sa mata guba ya farke shi kuma ya sake sawa ta gefe ya sake yankansa sai da yanka masa uwar hanji Umar ibn Khattab a wannan ya rasu to yana cikin wannan jinya ‘yan kwanaki kaɗan yayye rasu’ to lokacin da ya zo rasuwa sai yake faɗa ma ɗansa wa huwa fil mawti lokacin yana cikin magagin mutuwa yace wai hak ba'a khaddi alal ard asahu an yarhamani yace kai tonka ai mun san ma nan wai hak ko da wailak mun yi bayani akan su yace wai hak kai tonka wala Allah ya dora kansa akan akan fulo ko akan shimfiɗa sai ya ce masa ba a haddi alal arg tsorakunci na a kan ƙasa tsorana a kan ƙasa sai ya ce a sahu an yi rahamani akwai tsammanin zai mu rahama ma'ana yana nuna cewa ƙasƙantar da ni a gaban ubangiji na yayin da zan tafi wajensa a saukar da shi da kan shimfiɗa a ɗora kuncinsa a kayan ƙasa domin ya nuna tawagu'i ga ubangijinsa da maraicewa ya ce watakila ubangiji na ya mai rahama mutanen da mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da shi ma salaka umar hajjan illa salaka shaitanu fajjan akhar ko ghaira fajji fajjan ghaira fajji Umar ibn Khattab ba zai taba dosan wani sako ba face shaidan shi kuma sai ya hau wani sakon da ba wanda Umar ya hau ba mutumin da yake faɗan magana Qur'ani kuma ya goyi bayansa al-mu'ayyidu bil Qur'an akwai ayoyin da ake cewa su muwafaqatu Umar suna nan sun kai kaman guda bakwai wanda Umar ibn Khattab ne zai ba da shawara kuma sai Allah ta'ala ya yarda da su ya ambata muwafaqatu Umar mutumin da yake da wannan matsayi da wannan daraja amma kun ga yadda yake fargaba mu su suna tsananin bauta kuma suna tsoro kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa mu kuma muna gazawa sai ce kai ba ma ta kasir babal at-tafrid muna yin sakaci amma kuma muna miƙe wuya hankalin mu a kwance ga sakaci ga kwanciyar hankali su kuma ga bautar Allah ɗin ga kuma tsoro cewa karfa abin ya kubce mana mu kuma ga tsantsan sakaci kuma hankalinmu a kwance muna ga kawai kaman kaman kaman kaman kaman abin da ya fi komai sauki ne ma sun makala a wannan lokaci sai Umar ibn Khattab ya faɗa lokacin da ya faɗa wa ɗansa ya ce ɗora kunci na akan ƙasa. Wataƙila Ubangiji na ya mun rahama sai ya ce waila ummi illam ya ghafirin lahuli salatan sun maƙudiya. Umar ibn Khattab cikin kalamansa na ƙarshe ya ce kai tangya tumata in har Allah bai gafarta mini ba sai dai faɗa sau uku. نبدا رسولسا وكان يمر بالآيات في ورده بالليل عمر بن الخطاب ya saba a cikin wurdinsa da yake da daddar ma'ana nafila ake nufi nawafil ɗinsa shine alwird nawafil ɗinsa da ya saba yi da daddare yakan shuɗe ta aya fa tukhifuhu sai ta tsoratar da shi fa yabqa fil baiti ayyaman Umar sai ya kasa fita saboda tsorata da ya yi ya wanzu a gidansa kwanaki yu'adu mutane na zuwa gaishe shi. An tsammata ba shi da lafiya, wai hasabuna Umar ribar mutane tsammata Umar ba shi da lafiya ne, baya fitowa. In an je kuma gan shi a baya cikin nishaɗi a gan shi abin nan, a cikin wani irin yanayi a tsammata ba da lafiya, ai ta zuwa na gaishe shi. Alhali aya ce yake karantawa da daddare a cikin sallar sai ta tsorata shi. tsoronsa ya shiga jikinsa sai ya zan kaman ba shi da lafiya wa kana fi wajihi radiyallahu anhu khattani aswadani min albuka Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda a fuskarsa akwai khattan zane guda biyu aswadani bakake min albukai saboda tsananin kuka fuskarsa haka nan ai farare ne ko to ma haka kamar wani mai kwale zane haka guda biyu wajen ya yi zane ya yi baki kuma ba komai ba ne hawaye ne da yake yawan gangarawa ta wajen gangarawa da hawaye yake yawan yi ne bi da yake yana bi yana bi har wajen sai da ya baki sau nawa muka taɓa kuka saboda tsoron Allah mu kaɗai ka zauna kana tunanin yaya ayyukanka suke ka rika visualizing ga kanan a gaban ubangiji an tsaida ka a kiyama a mawkifin kiyama kowa yana hallara an yi tsidi yanzu kai kaɗai ake kalla ka rika tuna ayyukanka yaya za a yi maka binciken wani irin tonan asiri za a maka me za ka fuskanta kuma babu dawowa mukan irin wannan tunanin mu halarto da abin hakikatan a zuciya manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum bakwai nau'in mutum bakwai ba iya su kaɗai ba ne akwai wasu amma da waɗannan nau'in mutum bakwai Allah ta'ala zai sanya su a ƙarƙashin al'arshin abin nan inuwarsa a lokacin da babu inuwa sai tasa ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya tuna Allah a keɓe shi kaɗai ya tuna ubangijinsa fa fadat aynahu sai idanunsa ya zubar da hawaye sau nawa muka yi haka wa qala lahu ibn abbas wata rana abdullahi dan abbas ya faɗa wa umar ibn khattab saboda ya ga umar kullum yana yawan tsorata shi dan abbas matasa ne da umar ya ja su a jiki saboda baiwar ilimi da Allah ya masa yake shiga cikin manya in za a tattauna mas'ala na al'umma dan abbas ya ce yana gaya wa Umar ibn al-Khattab masara Allah bikal amsar wa fataha bikal futuh wa fa'al wa fa'al Allah ta'ala ya bude manya manyan birane a dalilin ka shine masara masara Allah bikal amsar Allah ya kafa manyan birane a dalilin ka wa fataha bikal futuh Allah ya baka nasarori al-fathu shine nasara da za a samu a yaki a kayan abokan gaba da Allah ya ce wa asabahum fathan qariba saboda zamanin Umar ibn Khattabi an yi samu futuhat ba kaɗan ba a zamanin sa aka nausa ta gabas zamanin sa aka ci farfajiyar Iraki tana karkashin Farisa a zamanin sa aka ci ita Farisan kanta super power duniya a lokacin a zamaninsa aka buɗe masar wajaje da yawa a zamaninsa aka samu futuhat masu yawan gaske har wani ɓangare ma na biladul hind duk a zamaninsa aka samu wannan da wani sashen magariba bayan ita masar ɗin to shi ne yake cewa fatahallah masarallahu bikal amsar wa fataha bika bikal futuh wa fa'ala wa fa'ala Allah ya maka baiwa kaza ya maka baiwa kaza ya maka baiwa kaza yana tuna masa waye ko ya samu kwanciyar hankali fa qala sai Umar ya ce wadittu anni anju la ajra wala wizra ni dai fata na ina fatan na samu na tsira ne ko da bani da ladan komai amma dai a ce ba ni da zunubin komai shi so ke tsira ko da ba shi da ladan komai a ce ba shi da zunubin komai kaga suna hada aiki su kura maleji iya yadda za su iya kana kuma suna hadawa da tsoro wa hada Uthman bin Affan radiyallahu anhu ganan kuma Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda kana idza waqafa ala al-qabr yabki hatta tabtalla lihiyatuhu Usman ibn Affan ya kasance idan ya tsaya akan kabari yabki yana kuka idan ya tsaya akan kabari yana kuka yakan yi kuka hatta tabtalla lihiyatuhu har sai gemunsa ya jike abinda gemun ba irin namu bane gemu ne mai yawa abin da zai jike gemu ai ka san ba kaɗan ba ne in ya tsaya kan kabar usman yana yawan wa'astuwa da kaburbura in ya gansu wa qala yakan ce law annani ibn al-jann law annani bayna al-jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أسير كجبا yace lau annani bainal jannati wan nar da a ce za a sana tsakanin wuta da aljanna tsakanin aljanna da wuta kamar la arashi kenan ko la adri ila ayyitihima yu'maru bi kuma ban san zuwa ga wacce ce za a yi umarni a kai ni ba zuwa aljanna za a ce na je ko zuwa wuta da a kaddara za a saka ni tsakanin wuta da aljanna kuma ban san ina za a yi umarni na tafi ba a kai ni ba Uthman ya ce lakhtartu an akuna ramadan zan zaɓi ni na zaman toma toka na zama toka babu ni kwata-kwata kabla an a'lama ila ayyati ma asirud gabanin a ce har a gaya mun zuwa ga wacce zan tafi mun gane bayanin wato tsoron da zai ji a wannan lokacin da a ce ga aljanna ga wuta shi kuma ya taho amma bai san ina ne za a ce a kai shi ba to tsoron da yake ji a lokacin na fargabar da zai fada zai yi burin ina ma a ce babu shi ya zama kawai ƙasa ne kafin a ce an yi jinkirin da za a ba shi labari a kai shi aljanna ai nan da kawai mutum zai je hankalin sakonci وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاء وبكاؤه وخوفه ganin Aliyu ibn Abi Talib har ilau shi ma da irin kukan da yake yi da tsoron Allah da yake yi wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatayn min ithnatayn yana tsananta fargaba game da abu guda biyu tulul amal dogon buri yana tsoron dogon buri wattiba'ul hawa da kuma san zuciya waɗannan ababe kullum yana yin fargaba a kansu Allah ya masa tsari da su wato dogon buri mutum ya dinga dogon buri ko kuma mutum ya dinga bin san zuciya kada yake cewa fa amma tulul amal amma ku sani dogon buri fa yunsi al akhirah yakan mantar da mutum lahirarsa in mutum yana dogon buri ba buri ai anan duniya ake yinsa ko ba haka ba amma lahira kan sai dai fata al'amal yana da bambanci da arwaja mun nuna bambancinsu a baya wa amma tiba'ul hawa fa yasuddu anil haqqi amma bin son zuciya kuma yana kange mutum ne daga bin gaskiya don ba zai yiwu gaban son zuciya kuma gaban gaskiya ba shi sa Ali ibn Abi Talib yake tsananin fargabar su ala wa inna dunya qad wallat mudbira yace ku sani fa duniya ta riga ta juya baya ta juya mudbira ta bada baya wal akhiratu muqbila lahira kuma ita ce take dosowa wali kulli wahidin banun kowane ɗaya daga cikinsu yana da ‘ya'ya fakunu min abna'il akhira ku zamanto daga cikin ‘ya'yan lahira aljanna kenan wala takunu min abna'id duniya kada ku zamanto daga cikin ‘ya'yan duniya ‘ya'yan duniya su ne masu nemanta sama da komai ita ce a bar ƙaunarsu aikin da suke yi wajen nemanta ne amma ita lahira ba sa yin aikin nemanta ka san ai komai neman sa ake ko duniya ba neman ta ake ba faɗi tashi da ake yi na neman duniya ai neman ta ake yi to ita ma lahira neman ta ake yi komai neman sa ake yi domin da lahira da duniya kowanne yana da ƴaƴan ji Ali ibn Abi Talib yana da nasa rabon da yake diba akwai wanda duniya ce uwarsu ma'ana su duniya ce za ta rungume su rabonsu a nan ne akwai waɗanda su kuma lahira ce take maraba da su saboda can ne rabonsu yake to don haka yake mana wa'azi akan kada mu zamanto ‘ya'yan duniya mu zamanto ‘ya'yan lahira ai ko a nan ne zai ya kace mutum o ɗan duniya yabo ne don haka yace wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa gadan hisabun wala amal kun ji fa magana ta hikima Ali ibn Abi Talib yace fa innal yawma domin ku sani ita yau amalun aiki ne kawai wala hisabun babu hisabi wa gadan gobe kuwa hisabun wala amal hisabi ne kawai amma ba aiki kuma abin da yake bawa mutum ta goma shi a kiyama aikin kowane irin aiki aiki wanne al'amalu salih aiki mai kyau man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه yana kawo mana misalai ne na sahabbai yadda sun kai matuƙa wajen aiki amma kuma suna da matuƙar tsoro da fargaba ga abu darda Allah ya ƙara masa yarda kana ya kuri yakan ce inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamati an yuqala li mafi tsananin abin da nake fargaba a ranar alƙiyama nake fargabarsa ga kaina a ranar alƙiyama a faɗa mini ina fargaban kada a ce ya abadar da kada alimta fa kaifa amilta fi ma alimta ta ce babban abin da nake tsoro kenan ka tambaya a ce ya abu darda kada alimta ka fa sani ka fa sani ma'ana ka samu ilimi kana sane da abin da Allah yake so da wanda baya so an faɗa maka kuma ka kiyaye to yana tsoron a gaya masa haka sai a ce fa kaifa amilta fi ma alimta yaya kai aiki cikin abin da ka sani yanzu ni wa kanmu ko wannan tambaya mun koma gida don Allah ni wa kanmu wannan tambaya mu dora kanmu a ma'auni mu da kanmu kawai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu قد علمت قد علمت فكيف عملت فيما علمت ka sani me ta tuna abubuwan da muka sani wanda shari'a take so abubuwan duk da muka sani wanda shari'a take so mun san cewa faɗan gaskiya wajibi ne mun san riƙon amana wajibi ne mun san kamewa baki wajibi ne mun san giba haramun ne mun san ƙarya haramun ne mun san zina haramun ne mun san sallah wajibi ce mun san sallah a kyautata ta a koye ta a yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi haka aka yi umarni kuma mun yi idraki mun fahimci yaya annabi ya koya da sallah ya kuma yi ta mun san kaza mun san kaza mun san kaza mun san kaza cikin abubuwan da muka sani na ilimi wanda muka karanta ko aka karantar da mu ko aka yi wa'azi muka kiyaye cikin waɗannan ilmummukan da muke da shi me da me da me muka kiyaye yaya muka ɗabbaka shi a aikace abin da aka hana mu yaya hanuwar mu take abin da ake umarni yaya bin mu yake da ɗabbakawa sai mi wa kanmu wannan ma'aunin kafin a kiyama a mana irin wannan tambayar da Abu Darda yake tsoro in an tambaye ka ya za ka ba da ansa a kiyama a ce ka san abu kaza ka san abu kaza na sani ya ubangiji na me kai da wannan ilimin da ka sani ka ɗabbaka ka karanta kaza ana kwaɗaitarwa ayyuka kaza da ayyuka kaza ba wajibi ba ne amma su ne suke kaiwa mutum zuwa ga samun tagomashi a kiyama ya sami yardar Allah ya shiga aljanna shin waɗannan ayyuka duk da ba wajibin ba ne nawa ka kiyaye a ciki kake yi abubuwan da aka ce za su kai mutum zuwa ga halaka za su kai mutum su sawa mutum matsala ka san su ka kiyaye su kana da ilimin su ka karanta ko an karantar da ke ko ka ji an yi wa'azi ka kiyaye nawa ne a cikin su ka ne santa nawa ne kake taka tsantsan tun da ka san cewa definitely an ce maka za su kai mutum wuta kuma ka yadda a da abin da aka faɗa to wani irin mataki ka ɗauka ka kare kanka a kansu an ce ma shaidan makiyinka ne kuma kar ka bi shi yaya mu'amalar ka take da shaidan in ya raya maka abu kana bi ko ko kana masa gore irin waɗannan tambayoyi zamu dinga yi wa kanmu shine muhasabatun nafs amma in ba ma yi wa kanmu haka to sai a yi tafiya gaba gadi kaga sai mutum ya ga kansa inda baya so Allah ka kubutar da mu وكان يقول أبو الدرداء يا كسن شينا فتن لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت إن دا كن سن أبن دراكو حقيد شي بايان كون رسو أن ساكو أكبر كوا يتفي لما أكلتم طعاما على شهوة دا بكتو أبن شسبو دا شعوة سيدي كتو كوي لسد رمك wala sharabtum sharaban ala shahawa da baku sha abin sha a bisa sha'awa ba sai dai ku sha ala dole wala dakhaltum baitan tastadhilluna fihi da baku shiga cikin gidaje kuna shan inuwarsa ba ma'ana da baku samu kwanciyar hankali ba shine ma'ana ba shiga gidan ne haramun ba wala kharajtum ila as-sa'id tadribuna sudurakum yace da kun san abin da za ku riska bayan mutuwa da ku kun fito fagage tadribuna sudurakum kuna dukan kirjinku bisa al'adar larabawa mutum yana cikin damuwa abin da yake kenan wa tabkuna ala anfusikum da kun zan kuna kuka makawunanku wala wadittum ko wala waditta ko wala wadittu sai jingina abin ko magana zuwa kansa wala wadittu anni shajaratun tu'badu thumma tu'kal kuma ni da zan yi burin a ce ni wata bishiya ce tu'bat da za a dinga sassakatta wa tu'kal a cinye ya zama kaga shi ma ya faɗi magana irin tawa irin ta abubakar siddiq abu na'im abu nu'aym ya rawaito a cikin hilyatul awliya malam yace wa kana abdullahi ibn abbasin asfala ainihi mithlu shirakil bali min ad-dumu'i Abdullahi dan Abbas da yake rarashin Umar ibn Khattab to shi din ma ba ya tsaya ba eh shi din ma ba ya tsaya ba ai kamar mutum ne idan an yi rasuwa ko wani yana kuka wani shi ma hawaye idan sa amma yana rarashin wani haka lamarin yake ko to Abdullahi dan Abbas ya kasance asfala ainihi kasan idanunsa nan fatar take kasan ido nan fatar kasar idansa nan mithlu shirakil bali min ad-dumu'i kai ka ce igiyar takalmi ne shine shirak shirakun na'am kai ka ce igiyar takalmi ne albali da ya tsufa fata in ta tsufa ya take ta yi laushi ko ta yi yaushi ba ta da ƙarfi laushi ne da ita minar dumu'i saboda hawaye nan fatarsa na wajen rawa take yi ibnu abbas fatan nan saboda tsabar hawayen da yake kwarara a kanta ta yi yaushi kaga wannan yana nuna sun kai gaya wajen aiki amma kuma suna haɗawa da tsoro hankalinsu bai kwanta ba in ba ganin suka yi cikin aljanna ba wa kana abu zar yaqul abu zar al-gifari babban masu zuhudu cikin manyan masu zuhudu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dhar al-Ghifari kana ya kulu ya kasance yana cewa ya laitani kuntu shajaratan tu'bad wannan kalma da suna yawan fadanta yace ya laitani ina ma ni kuntu shajaratan tu'bad na kasance bishiya ce da ake sassaka wa wadittu anni lam ukhlaq ina burin ma da a ce ni kan ba a ma halicce ni ba da a ce ni ba a halicce ni ba ma na huta da hisabi da za a yi wa urbat alaihin nafaka tun zamanin Umar ibn Khattab har zuwa lokacin Uthman ibn Affan saboda ana yawan samun dukiya baitul mal to sai a dinga samun mutane talakawa al'umma musulmi a sassa ko ina cikin duniya an yi a madina da hijaz kuma an aika ga gwamnoni su ma su babba da list ana yi duk suna irin wannan ana aika wa mutane faliyace har da kuɗi ma wani ma har kuɗin aure za a aika masa kuɗin da ya ishe shi ya aure ya jari haka ake ta yi saboda akwai dukiya a baitul mal kuma sun da ake kawowa ana ta yi domin taimakon al'umma to Abu Dhar al-Ghifari ya kasance an bujiro masa da irin wannan wa qurbat alaihi nafaqa an bujiro masa da shi ma za a dinga bashi nafaqa dan ciyar wanda ake yi fa kada sai ya ce indana anzun na halibuha a wajen mu ai muna da wata akuya da muke tatsan nonanta ta ishe mu wa uhmaratun tunqalu alaiha ko kuma nunqalu alaiha sannan kuma muna da wata jaka wadda muke dora kayanmu daga nan zuwa nan in muna son kaiwa kayanmu wani waje ko muna so mu mu hau ya zama nan kilo alaiha kenan muna tashi daga waje zuwa waje in muna son yin tafiya ko muna da akuya wadda muke tatsan nonanta mu sha wa muharrirun ya khadimuna kuma muna da wani bawa da muka ‘yantar, bai bar mu bai yana zama a wajen mu kullum yana mana ɗawainiya, ya zaɓa haka. Wa fadlu aba'acin, kuma bayan wannan ma har muna da ragowar kaya bayan kayan jikinmu ina da wata abaya guda a ajiye. bayan wai rigar jikinsa yana da kuma fadlu ya ce fadlu ragowa abin da ya saura bayan wanda kai amfani da shi bayan rigarsa kenan ina da extra a baya wanda nake sawa to akan wannan abayan ne shine sai yake cewa wa inni akhafu al-hisaba fiha ina tsoron kada Allah ya mun hisabi akan ta saboda ni na aje safiya watakila wani bashi da shi ban nema na bashi ba Abu Dhar al-Ghifari yana da matukar zuhudu shine lokacin da yake da wadata duk kayan da ya dinka sai ya dinka wa bayansa irinsa ku duba da waɗannan bayan Allah Abu Dhar al-Ghifari fa babban mutum wanda suke musun musulunta tun farko tun annabi yana da Arqam ibn Abil Arqam ya zo shi daga kabilan Banu Gifar irin sadaukarwar da ya yi lokacin da ya zo lokacin ɓuya ake yi labarin annabi ya ji sai ce shi fa ba zai yadda ba yana da hankalinsa a dinga bashi labarin ya yadda ya fi so ya je ya samu first hand kuma sai da ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce ka zai wani sako ka zo da shi an ce ka zo da sabon abu annabi ya masa bayani kuma sai gamsu sai musulunta nan take sai rantsuwa ya ce wallahi mazan Allah ni ba zan tawo ba sai na je laraba wannan din na gaya musu wannan safa kuma hakan ya je yi ya je cikin ƙaba ya yi shela sai da hankalin mutane ya dawo kansa sai gaya musu sakon annabi ya ce wallahi wannan da ɗanku da ya zo muku da wannan bayani sakon gaskiya ne shugabannin kurashawa suka ce ku ta dukansa aka ta dukan sai da ya suma aka ja shi suka jefar da shi a juje yana farfadowa sai dawo ya ci gaba sai da aka yi haka sau uku sun niyan za su kashe shi tukunna Abbas ibn Abdul Muttalib ya zo shi yace wallahi kun san wannan mutumin in kuka kashe shi kun san mutanansa ba ku isa tafiya kasar Sham ba sai kun ratsa ta karkarar su ko mutane ne masu tsananin fada kun san sai sun dauki fansa akan ku sama da yadda za ku iya dauka tukunna sai kyale shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to ka je ka ka zauna a garin ku kar ka zo ka waje na har sai lokacin da ka ji al'amarin na ya bayyana hakan kuma yayi sai ya tafi garinsu ya je zauna ashe shi kan wazi yake ta yi a garinsu barin garinsu ma sai ya tafi cikin abin nan kabilan banu aslam su ma ya dinga musu wazi sai da ya ji annabi ya yi hijira ya tafi madina tukunna sai ga shi da ayari na jama'a daga kabilan gifar da ayar na jama'a daga kabilan aslam suka taho madina mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam musu addu'a ya ce gifarun gafarar Allah laha wa aslamu salama Allah abu zar al-gifari babban mutum ne to kaji abin da yake faɗa yana da istira a baya yana tsoro kaga an kai gane zuhudu suna bautar Allah amma kuma suna fargaba a ƙaramin abu wanda yake na halal in ka ajiye extra tufa ba laifi kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tufa da ya ajiye shi ku kowa tsoron Allah yana da tufa da ya ajiye wanda idan zai fito wajen jama'a yana sanyawa har ma Umar bin Khattab ya ga wata aba'a mai kyau amma kuma an yi ta da ratsan sulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ka sai wannan mana eh law ishtaraitaha liyawm aljum'ati aw lilwufud da ka sai ta mana saboda fitowa juma'a ko kuma idan wakilai sun zo maka sai ka dinga sawa ka tarri baki annabi sallallahu alaihi wasallam bai saya ba saboda sulkin da yake jiki amma bai masa inkarin shawarar da ya faɗa ba ko ashe halatta zaka iya ajewa to kaga wani abu ne ma halal amma wannan din matsorata su yake to ina kuma ga abin da yake Allah ta'ala bai yarda da shi ba kuma mutum ya samu kwanciyar hankali a kai kaga muna cikin matsala akwai hatsari a cikin lamarin na'am wa qara'a tamimu dari laylatan surat al-jafiya wata ran tamimu dari sahabban annabi ne tamim ba haushe ne yake cewa tanimu tamim ne tamimu dari wata rana ya karanta wata ya karanta suratul jafiya فلما أتى على هذه الآية لوكتن دي زو كم ونن آية تأشرون دا أم حسب الذين جتره السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم Allah maɗaukaki ya ce, Shin waɗanda suka dinga aikata ijtarahu sayyi'at sun dinga kankaro ma kansu manyan laifuka, suna tsammanin an na ja'alahum za mu wai sanya su kallabi na amanu wa amilu salihati sawa'an. Za su zamanto daidai da waɗanda suka yi imani suka ayyuka na kirki su zama daidai wa daida? Sakamakon waɗannan shine sakamakon waɗannan? Allah ce sa'a ma ya hukumu. To lokacin da ya zo kan wannan aya, ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Da daddare yake sallah. Sai na ta nanata aya. Yana kuka, yana nanata aya, yana kuka har sai da asubahi ta yi. Saboda ya san cewa babu daidaito a tsakanin wanda ya kirki, ya yi imani da ayyuka nagari, da wanda shi kuma ya muna na ayyuka. ba ɗaya suke ba. Don haka ashe duk wanda yake fatan samun rahama a wajen Ubangijinsa tabbas kuma za a mutu, tabbas kuma za mu je wajen Ubangiji, kuma lalle muna son rahamar Allah, muna roƙon Allah cika mana rahamarsa. To abin da za a yi na dagewa wajen tabbatar da wannan fata kuma fatan ya zamanto fata ingantacce shine kyautata aikin. Bibiyan abin da Allah ɗaya yake so da ƙoƙarin faɗa da zuciya don nesantan abin da Allah ya haɗa. sai an dage sai an yi addu'a sai kuma an jajirce Allah Ubangiji ya shirin da mu abinda muka faɗa daidai Allah tara mu a ladansa ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum